mutane guda goma wanda annabi musa an da aljanna anna abu huraira cewa abu huraira kana yusalli lahum yakan musu sallah ya musu liman in ji abu salma in ji tabi'i wato yakan ce wannan sahabi ya nemi musu sallah shi abu huraira fa yukabbiru yakan yi kabbara kullama kafada wa rafa'a ko yaushe yayi ko yaushe ya sunkuya ko yaushe ya dago wato ko yaushe shiga sabon aiki sai ya yi kabbara in zai shiga sallah Allahu akbar in zai sunkuya Allahu akbar in zai dago sani Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd in zai sunkuya Allahu akbar wato in zai dago daga sujada Allahu akbar in zai koma sujada Allahu akbar in zai dago daga sujada Allahu akbar ko yaushe ya sunkuya ko ya dago kabbara yake yi Abu Hurairah fa idan sarafa idan ya yi sallah ya yi sallama ya juya ga mutane kala abu huraira yakan ce wallahi na rantse da Allah a cikin dukkan sahabbai da suka halarci wannan sallah tawa da dukkan ku tabi'ai da kuke kallon wannan sallah tawa wallahi na sallata ta fi kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallata ta fi kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato saboda tabbatar da duk abin da yake nan yana daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddathani yaya an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar kana yukabbir fi salati kullama khafada wa rafa wannan hadisin ma kamar wancan malik ya rawaice shi wajen ibn shihab shi ko ibn shihab ya rawaice shi wajen salim dan abdullahi salim dan abdullahi ya ce babansa wancan hadisi an rawaice shi ne wajen Abu Huraira wannan ku yanzu an rawaice shi wajen Abdullahi dan Umaru in ji Salim ɗansa yace babana Abdullahi dan Umaru kana ya zama yukabbiru yakan yi kabbara fi salata cikin sallah kullama qafada wa rafa'a ko yaushe ya sunku ya yayi kabbara ko yaushe ya dago yayi kabbara an riga da an sani na dagowa daga ruku'u mun riga mun wuce maganar sa shi Abdullahi dan Umaru a cikin sahabbai shi kuma ya fi kowa kwakwafin bin komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana da aiki da motsi da halaye idan Abdullahi bin Umar ya san akwai wani wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusar da raƙuminsa a zamanin da ya wuce in Abdullahi bin Umar ya zo wurin kowane zamani sai ya sai ya durkusar da raƙuminsa a wurin in Abdullahi bin Umar ya taba ganin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya je gindin wata bishiya ko ya kama ruwa ko ya wani abu to in dai tafiya ta kawo Abdullahi dan Umar wurin to sai ya je gindin bishiyan nan ya je ya yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a wancan zamani din duk abin da manzon Allah yana kwaikwayon sa ya biye yi har sabai suna cewa wallahi dukkan mu zamani ya juya mu mun zama waɗansu irin mutane sababbi amma banda dan Umaru shi yadda zamanin da din nan aka rike komai kankan din nan har yanzu haka yake rike da shi in ji sahabbai saboda haka maganar sa take da hujja kamar sauran ƴan uwan sahabbai domin sahabbai dukkan su adilai ne babu wanda ba adali ba a cikin su tunda manzo tunda ubangiji ya tsarki dukkan sahabbai ya ce musu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يا كرغا سبب باكي إيه يتي السابقون الأولون وند سكا رغاش يا مسلمين من المهاجرين والأنصار daga muhajirai mutanen da suka kaurato daga makka ko daga kowane gari zuwa zuwa madina wal ansari da mutanen da aka tarar a madina na farko da waɗanda suka bayan su duk Allah ya riga ya yarda da su yadda suka yarda da Allah to tunda Allah ce ya yarda da su yadda suka yarda da Allah shikenan sauran musulmi dole mu kenan mu yarda su dukkan su gabaki ɗaya adilai ne malikun annafi'in أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه هزو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك إمام مالك يا رويت وانا حديثي وجن نافع نافع يتي أن عبد الله بن عمر mai gidansa domin na fi ubarayen Abdullahi dan Umaru ne kana ya zamo Abdullahi Umaru kana ya zamo idan ta salata in ya bude sallah rafa yadayhi yakan daga hannayensa hazo mankibaihi daura da kafadunsa wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i idan ya ɗago kansa daga ruku'u ma rafa'ahu ma duna zalik yakan ɗaga su amma ɗagawar ba ta kaiwa kaman ɗagawar farko حدثني مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا وأن حديث إمام مالك يا كرقوشني وجن أبو نعيم أبو نعيم الكنير الكنية تتوهب بن كيسان شيك وهب بن كيسان ياجي وأن حديثي wajen Jabir ɗan Abdullahi. Jabir ɗan Abdullahi yana daga cikin sahabbai guda bakwai masu yawan hadisi. Yana daga cikin sahabbai guda bakwai masu yawan hadisi. Hadisinsa ya kai wajen dubu dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in. Shi Jabir ɗan Abdullahi, balan sare ne. Annahu kana shi jabir ya zama yu'allimuhum yana koya musu at-takbira kabbara fi salati a cikin sallah qala yakan ce fa kana ya'muruna ibnu kisan yakan ce jabir yakan umurce mu an nukabbira mu kabbara kullama khafadna wa rafa'na ko yaushe za mu sunkuya ko yaushe za mu dago mu ce Allahu akbar حدثني مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكب دقمال منسى الزهري وابن شهاب أنه كان ابن شهاب يازم يناتيوا إذا أدرك الرجل الركعة إذا متن يازو يارس ركعة قدا فكبر سي كبر تكبيرة واحدة كبر تاتك أجزأت عنه تلك التكبيرة وأن كبر قدا إتك بيسامو ta shigar da shi cikin wannan sallah ta isan masa wato idan mutum ya zo ya tara ana sallah an yi ruku'u ba a ɗago ba da isowansa ya maza maza ya kabbara sai ya kama gwiwa to kabbara ɗayan nan ina jin tsoron kamun ya kabbara a tsaye ya kabbara a sunkuyawa za a taso to iya kabbara guda ɗayan ne ya sunkuya da ita to ta isan masa kabbaran harrama wato ya samu wannan raka'a kenan amma in dai liman ya riga ya ɗago kansa sannan shi ya sunkuya to wannan raka'a ta tsere masa idan dai ya riski liman yana sunkuye a ruku'u bai riga ya ɗago ba ce Allahu akbar to in ya samu ya ce Allahu akbar maza maza a tsaye ya ce Allahu akbar ko wajen sunkuyawa in bai samu ba ya ce Allahu akbar guda ɗaya sunkuya to wannan kabbaran ta isan masa samun wannan raka'a ta zai masa kabbaran harama amma wannan banda a cikin shafi'iyya shafi'iyya sun ce dole ne mutum ya karanta fatiha kowaye shi ko liman ne ko mamu ne liman ba zai ɗauke masa fatiha ba to in haka ne kaga wanda ya zo ya samu liman ya yi ruku ai ba a yi fatiha yana gurin ba saboda haka bai samu wannan raka'a ba kenan a nasu gani amma mu malikawa da yake liman yana ɗauke mana karatu mustahabbi ne a wurin da liman yake ɓoye karatu mamu ya karanta tare da shi kuma fita ne daga cikin khilafa idan ya yi karatu a bayyane kai ka karanta fatiha a ɓoye amma ba a sa ka dole ba a cikin mazhabar malikiya man salla khalfal imami fa qira'atul imami lahu qira'a wanda ya salla bayan limami karatun liman shine karatunsa to a ganin wannan in ka tada liman a sunkuya cikin ruku'u kai kabbara ka sunkuya ka samu wannan raka'a amma inda ya riga ya dago sannan kai kabbara to wannan raka'a baka same ta ba inda sauran wata a gaba ka lissafa in babu kuma wannan sallah ta tsere maka wato in wasu sun zo za su yi jam'i ka iya ka bi su ka iya kai limanci قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبير افتتاح الصلاة قال يا إمام يحيى يتي قال مالك مالك يتي بري مك بيان ونن مغانا تا ابن شهاب الزهري da yace kabbara ɗaya ta isan masa innan ma'ananta wa zalika wannan izanawa idan mai sallan yayi niyan istitaha salati kabbaran harrama da wannan kabbara ta sa bitilka takbira in yayi niyan kabbaran nan ta da yayi ta faduwa zuwa ruku'un nan ita ce kabbaran harrama ta isan masa ya samu wannan raka'a قال يحيى سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا أن إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال يا هيا إمام يا هيا إلى مالك أنتم بإمام مالك wato imam malik yana da fatawoyi wanda suka shigo nan cikin muwadda yana da kuma fatawoyi wanda ba su shigo cikin muwadda ba na cikin muwaddan ɗan kaɗan ne amma a cikin di mudawwanan sununu kurum abinda aka samu banda matsaloli da fatawoyi hadisi kurum a cikin mudawwana ta sununu an samu hadisi dubu hamsin dubu talatin marfu'i dubu ashirin mawqufi wata rana nan taɓa jin wani mutum yana cewa wai maganar da ake dangana wa imam malik cewa ya ce man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa ko kuma aka sai wani mutum ya ce to a cikin maganganun imam malik ina maganar take ina aka same ta to wannan jahilci ne yake nuna wannan suna tsammanin muwadda malik ita kadai ce fatawar malik a duba mudawwanoninsa mana manya-manyan nan inda ake samun matsaloli dubban dubbai a duba tartibul madarik a ga yadda al'amarin yake ilimin na imam malik ba kaɗan bane maganganunsa kuma ba kaɗan bane mazhabarsa ce ta tafi akan wannan muwadda amma akwai littattafai da yawa waɗanda sahabbansa suka wallafa na fatawoyinsa da matsalolin da ya ba da amsa a kansu da hadisan da ba sa cikin muwaɗa ya ishe ka dai na ce maka a cikin mudawwana ta sunun kurum akwai hadisi dubu hamsin dubu talatin marfu'i dubu ashirin mawqufi an tambayi imam malik an rajulin hukuncin mutum da kalama al'imani wanda ya shigo tare da liman فنسي تكبيرة الافتتاح في يمن تكبرا حرما وتكبيرة الركوع يمن تي بي فكبرا حرما با ويمن تي كم بي كبرا وجه الركوع با حتى صلى ركعة هر أكا تك ون الركعة بي كبرا حرما با هكا يشي صلى بي كبرا سنكو ياوا با هكا يسنكو يا ركوع أما ينا بايا لمن ثم ذكر سيدك بايا آري وون الركعة يتنا أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع سيتنا بكبر هرما با كما بيكبر الركوع با وكبر في الثان في الركعة الثانية أما يكبر أتكي ركعة تبيو قال سي إمام مالك ني أغنينا يبتدئ يبتدئ صلاته أحب إلي يساك صلى السشين يبسو يواغريني wato idan raka'ar guda ɗaya ce ta saurawa liman sai ya zo ya bi shi amma yamance bai kabbaran harama ba yamance bai kabbaran ruku'u ba har aka cika wannan raka'a ita kadai ce wajen liman din to idan aka yi sallama imam mali ya ce ni a gani na wannan bai samu wannan raka'ar ba ga tuko ita ce ta ƙarshe a wurin limami to sai ya sake sabuwar sallarsa amma idan akwai wata raka'a a gaba to ya yada wannan ba zai lissafe ta ba sai ya kirga raka'ar gaba wanda zai samu tare da liman din ahabbu ilayya walau saha ma al-imani da dai yayi mantuwa tare da liman din an takbiratul iftitahi ya manta kabbaran harrama wa kabbara fi ruku'il awwali amma yayi kabbara na ruku'un rak'ar farko da ya fara samu jin liman din ra'aytu zalika mujziyan anhu da sai in ga wannan ya isan masa domin kabbaran da yayi ta ruku'u ta koma ta zame masa kabbara ta ita ta bude sallah wata ta harrama إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح إن ينيا وأن كبر كبر تحرم قال يحيى قال مالك في الذي يسلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته إمام يحيى يأتي قال مالك إمام مالك يأتي في الذي يسلي لنفسه قام من ديك يصلى شيء كذا يبقى تعالى باللي من بينها وكان تصلى فنسي سيما تكبيرة الإهرام ya manta kabbaran harama annahu yastanifu salatahu to wannan mutum tun da ya manta kabbaran harama ya koma ya faro sallar tun daga farko qala yahya imam yahya qala yahya qala malik fil imam yansa takbirat al-istitahi hatta yafruqa min salati قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون قال يحيى إمام يحيى يأتي قال مالك إمام مالك يأتي في الإمام hukuncin limami yansa takbiratul iftitahi hukuncin limamin da ya manta kabbaran harama da can mun yi maganan wanda ya manta kabbaran harama yana koyi da liman mun faɗi hukuncinsa sannan muka biyar da wanda yake sallah shi kadai ya manta kabbaran harama to yanzu ko mun dawo kan limami ne ya manta kabbaran harama fil imami yansa takbiratul ihrami liman in ya manta kabbaran harama hatta ya furga min salatihi har ya gama sallarsa ya manta kabbaran harama kala liman imam malik yace a rani a gani na an yi da kurun ya mai da sallah wa yi da man kana khalfahu as-salata wanda suka yi sallah a bayansa ma su mai da sallah wato shi su koma su take sabuwar sallah kenan da shi da mamunsa tunda sun bar sun bar farilla ta farko farilla ta farko guda biyu wato kabbaran harama da tsayuwanta dukkan su farillai ne na sallah وإن كان من خلفه قد كبروا كما أنت الإمام مالك يكتي تو ألقى مالك liman ne ya manta kabbaran to in ma mun basu mance su sun yi kabbara fa yace ko da sun yi kabbara fa innam iduna za su mai da sallah ko su kadai ko tare da wannan limamin in lokacin da yake maiwa al qira'atu fil maghrib wal isha wannan babi yana karantar da mu karatun magariba da karatun isha a cikin sallah حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب إمام مالك يا رويت ون حديثي وجن ابن شهاب شيكو يا رويت وجن محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم Jubairu ɗan amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam domin martaba su ɗaya da su na Usman kakannin su ɗaya dukkan su Qurayshawa ne na dangin manzon Allah na kusa dukkan su jikokin Abu Manaf ne an abihi wajen babansa shi Jubairu ibn Mut'im kenan baban shi Muhammad din annahu shi Jubairu ibn Mut'im sahabi ne domin sun je da shi da sayyidina Usmanu neman haƙƙinsu na na na na na na zawul kurba lokacin da aka ce wa alamu annama galimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba manzo Allah da ya raba to bai ba su ba da shi da sayyidina Usmanu suka zo suka ce ya rasulullahi ka ba ɗan uwanmu wanda muke martaba ɗaya dukkan mu jikoki ne na Abdul Manafin ka ba su mu baka ba mu ba to shi saboda haka shi Jubair bin Mut'im sahabi ne an shi shine baban Muhammad dan Jubairu din annahu qala shi Jubairu ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi turi fil maghrib a cikin sallan magariba yana karanta wa turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal bayt al ma'mur wa saqf al marfu' ba'd masjud a cikin sallan magariba to wannan yana nuna cewa ashe da ake cewa ba a tsawaita karatu a sallan magariba ashe yana yiwuwa a karanta har kamar sura mai tsawon wa ɗuri wa kitabin masu domin tana cikin ɗiwal al-mufassal حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب wannan hadisi imam malik ya ji shi wajen ibn shihabin shi ko ibn shihabin ya ji shi wajen ubaidullahi dan abdullahi dan utbatu dan mas'udu shi kuwa abdullahi shi ko ya ji shi wajen Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana ba da labari ne yace inna ummul fadl bint al-harith sami'atu ma'aikiyarta ummul fadl wato ummul fadl ita ce lubabatul kubra matar Abbasu uwar Abdullahi dan Abbas kakarsa uwar ummul fadl ita ce tsohuwar da ba taɓa yin kamanta ba a duniya ita uwar lubaba din domin babu wanda yake ba tsohuwa da take da surkai irin ta duk duniya ba a taba yi ba kuma ba za a ƙara yi ba ita ce uwar lubaba lubabatul kubra wato matar matar matar abbas kaga abbas ya zo surkinta kenan ita ce uwar lubabatul sugura matar hamza kaga hamza ya zo surkinta kenan ita ce uwar maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo surkinta kenan ita ce uwar uwar asma'u bintu umaisi asma'u bintu umaisin matar matar ja'faru ce ja'faru da ya rasu a kaga ta zama surkar ja'faru kenan ja'faru da ya rasu abubakar ne ya aure ta da abubakar ya rasu ali ibn abi talib ne ya aure ta kaga ta zama surkar ali ibn abi talib kenan to wannan mace ba a taɓa samun wata tsohuwa mai surkai a duniya irin ta ba ita kakar Abdullahi dan Abbas ita uwar Lubaba ta to yace wannan uwarsa Ummul Fadl din nan bintul Haris sami'at ku taji shi uwarsa taji shi yana karatun wal mursalati wato uwar Abdullahi dan Abbas taji an Abdullahi dan Abbas yana karanta wal mursalati urfan qalat ta ya bunayya dan ya dan karamin dana ka jauna ji dadi لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة saboda karatunka da ka karanta wannan sura yau ka tuna mini karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wannan sura innaha la akhiru ma sami'tu ita ce karshen surar da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a sallan magariba ita ce karshen surar da naji manzon Allah yana karantawa a sallan magariba ashe yana yi wa a sallan magariba a karanta sura mai tsawon wal mursalati kenan to za mu dakata a nan sai kuma a gaba insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin